الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ يسر لنا بهذا المحضر والذات في دين خرج الكافي لنا في الزفر والحمد لله ينظر galibin bayanai na faila an koro da yanzu karatu ne za a shiga kawai sai dai kuma an je ku dinga sa basira wani abu ban da wata ne ba sai an fayyace su amma dai kun gane abin da yake nufi wa qala shaykhu sayyidi muftar al-qudsi radiyallahu ta'ala anhu shaykhu sayyidi muftar al-qudsi Allah ya kare shi a gare shi yace ruya rawaito an junayd daga sayyidina junayd shugaban su bayan ma gaba daya annahu shi junaidu ala ya ce man abada Allah duk wanda ya bauta wa Allah wa wahadahu ya kadai ta Allah haka tauhidihi iyakar kadai ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ta kokari cikin ma'arifa ya ta kuta cikin ma'arifa inda abada sai Allah ya bautar da shi sai ka ga abin da wani yake cewa ai ba dole bane shi ya dora kansa ya zama dole sai kuma yana jin daɗin ibada yana jin daɗi to Allah ya rawar da shi kenan da haka shau yake mana addu'a Allah ya ba mu jin daɗin sallah Allah ya ba mu jin daɗin azumi Allah ya ba mu jin daɗin haji Allah ya ba mu jin daɗin kai duk abin da ya zama wuya ga wani to kai kuma sai Allah ya kama jin daɗin ba ma kai kake yi to sai Allah to Allah ya bautar da kai kenan sai Allah idda abadahu ya bautar da shi wa wa'adahu sai Allah ya kaɗaita shi واختاره لنفسه أن يلاقيش مكانا وأخرجه سيد ɗayan tashi an abu na yi jinsi daga ‘ya'yan jinsi sai zama daban irin kowa ne amma ba ba irin kowa ba ne ko ka san shi dai ka san kayawa an dai ba irin ne ya tafiya duk yadda ake tafiya ba ne saboda kun Allah da tsoron Allah da zaman ka aikata wajen Allah ku sai Allah ya sanya shi faradaniyan makadaici ya zama ba daniyar yake zama makaranci dama idan Allah ya bautar da shi ya kama hanyar ma'arifa zai yi tajiridi ya yi tafaridi ya yi tauhidi zai tsiraita ya kaɗaita sannan ya ɗayanta idan idan mutum ya rasu sai a yi mata tajiridi sai a tsiraita shi daga kayan tsari da shi kawai a wanke shi to kuma sai a kadai tashi daga kowa kowa ya kauce sai shi ya tsaye kadai domin zai tafi wajen ubangiji ma da kai to kai ma in kana da rai ka zama kayi da kiriji duk wani abu da zai tsare ka daga Allah ka rabu da shi ko ko ya zama ga shi a hannunka amma baya cikin zuciya in kuɗi daga kuɗi a hannunka kasa kasa kana ta kasuwanci kana da amma ba shi a zuciya ka fara wata ba shi a zuciya da da shi da babu duk da ya rike a wannan illa da ya Allah ya sa za ka juya shi ne sai da kai sadaka kai kyauta kai waye a wannan amma ko za ka Allah ya yi kuɗi haka sai ya samu ni'ima sai ya kuma sallar kuma dukiya kuma ta shiga da kana ta yi wannan kun kuma wani iyali ne zai hana ka kun Allah shi ma a wajen da sai ya zama to kai a idan ka ne kawai kenan amma za ka iya rabuwa da shi haka su wasu wanda ya suke ma kuma na abu ya sa suka fama Allah ya rabu da abu duka baki ya to yanzu ka yi tajiriri kai ka tsaye ba wani abu da yana da ke dama an ce ma'anar sufi kar ya mallaka ka a mallake shi wannan ne sirrin in Allah ya kasa wani abu cikin zuciyarka kana so sai ya jarabe ka da abu dan yana tsoro kai mata tarayya da shi in ɗa ne zai jarabe ka ya kwace kan kamar yadda yawa a zai ko shi saboda san yusufa da yake sai Allah ya raba shi da yusufa ma gaba da in mace ce ma sai Allah ma ya kai wani abu sallallahu alaihi wa sallam irin da yake son sai da Aisha amma yadda kaga sai dai dan daga labule ya ce ko kwana saboda hadisin shi ya dai dan daga labule ya ko kwana to haka dai za ka gani amma in Allah ne ka so abu da dama wannan ba yi wa abin ba yi tarayya ma cikin Allah wannan shi ne haka mun wani abin da ma ya ga kafin laruwa da shi ba Allah sai Allah ya zarabe ka da wannan abu amma ya zama kai haɗuwa dai aka yi ko me haɗuwa aka ko ko me haɗuwa aka yi in kudin da in kayan da in wale ne Allah ya biye ma wannan a cikin zuciya to shi ke nan lafiya ka lafiya ga mutum ya gama lafiya don kai tajiridi sannan kai tafaridi kuma ka kaɗaitaka Allah ya fi ma aboki shedani zai hana ka bin Allah ko ya fi ma mata za ta hana ka bin Allah ko ya fi mata da zai hana ka bin Allah to yanzu kai ka zama kaɗaici kenan wannan sirri ne in Allah ya ga kai yan duniya ce a ran ko yan jahil ta cikin noma masifa yan duniya ba duk wanda kake da sama za ku ma Allah ta ce ga akwai daga Allah wani bala'i ya ce ka haka ta ke ni na kyala kowa dai na kama Allah ne ba sai Allah ya ce dama haka nake so in mazo ta fara ka wata Allah ya ce ba so haka nake so to ka yi ta tajridi tafwidi yake nan tauhid sai ka da Allah dama ba ba ko tsakanin ka da Allah sai duniya sai abin da kake so sai da za ka kawo su duk gaba ki da sai haka ubangiji to in kai tafwidi tafwidi kai tauhidin da shi kenan kai ma dama kwalli sai ne kwalli kamar kana cikin kabarin ka ne ko kana duniya kamar kana cikin kabarin ka ne ko kana duniya to da kai da wanda ya rasu babu da bambanci sai dai kai kana da rai kai kana da abubuwa kowa ce shi wani a baya zai su tsari na sama da shekara arba'in ina hukoi da jama'a ina komai da su amma ni ban san da su ba san ba to mu ma shehu mu shehu ibrahim kalla radiyallahu anhu yana tasarrufu an da haribi da muhammad na fi yawa zamani na da banza kamar kana lil muktar man faka ala wanda yake cikin manzo Allah ya nuna fi amma amma arfa ayyam wa ba hakika ta san gida da jina ba wa ma da rasu ma ta suna na ma ya suna na kwaye to ana kiwa da rasu ba da rasu suna na mutakan zu ahmad da na saboda na zauna cikin ahmad in ka zo ahmad da da za ka ga to ko ai manzo Allah za ka ga shi waya ya yake ko in ka duba sifa za ka gani akwai mai ita in sunansa dai izini za ka ji akwai sai ya za su ne ba ne mu ya za su ne za ka ba ka ake roƙe ma ka zama ka zama tare da halitta da zuciyarka a da jikinka amma zuciyarka tana tare da Allah kana so kana ki kana kasuwanci kana kaiwa kana zuwa amma nan duk a zahirin ka ne amma zuciya tana can tare da Allah na sallallahu alaihi wasallam da akwai mutanen da ana jin kasuwa da su amma zuciya tana bayan al'ashi zuciya tana can bayan al'ashi to shi ke to kai ka zama makaɗaici ke shi ke nan kana ɗaya neman makaɗaici wa ma janna majnun mahaukacin Allah bai haukace ba min al'arifina daga arifai illa bi tahti kamar fil jalal sai da ya kwamfatu wato kiyan nan ta girman Allah girman Allah ne ya kauce shi da Allah ya yi ni zuwa ko shi wanda ya ma ya narka shi babu albarka shi ya Allah Allah Allah Allah Allah yake ganin girman sa yake tsoron fati dalalati a cikin girman Allah ne khafal mutubuna masoya suka dima wuce to wannan magana ta shawo ta hukunci da radiyallahu anhu ita magana ita ce ma'ana kamar da shawo ta sa la ya zala fi jamal maulahu ya biyu bai kushe bai yana mauta cikin kyan ubangijinsa ko cikin kayan ubangi jamal ranar ne suka sa wa fi jalalati ta al-muhibbuna to ya yi kyau amma dai kyau ya zama wa fi jamal inna Allah jamilu yuhibbul jamal Allah ya kyawa ne yana da kyau Allah goman sa mai kyau ne goma hadda za a fassara wa bayan Allah kyan Allah cikin komai zai sarakana zai sarakana kusan Allah ta kamar da kai dan adam haihuwanka da samun cikinka da haɗi ne da duka baki ɗaya to don haka dan adam kulika insanu aluwa dan adam an sake shi da daɗi lokacin da aka shiga cikin mahaifiyar ka ba lokacin da ya kai daɗi wajen ma'aurata su suna kasuwa to da haka dan adam zai san komai sai daɗi to kuma an suka tuna wannan kyan da ubangijinsu ma'ana wannan jama'a ta ka muhammadiyarsa kuma da wannan soyayyar da Allah ya samar da komai ta soyayya ai za a haɓantu an ukura sai na so a hannu don suka tuna wannan sai su kuma wuce cikin wannan kyan na wani jamala cikin kyansa kuma ta hayyar al'arifuna arifai suka jigice kaga ya zace zama wani jalala kamar tanzania cikin dalalarsa ake kiki cewa hadisi ya zo kuma shekku jami'a a irin wannan magana Allah ba zai yi fi kan hayar Allah ka kara mun kiki cewa cikin mutum yana kallon ayar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai aya ne da zai nuna ma Allah ne makadaici komai hikima Allah za ka gani komai girman Allah za ka gani in na dadi in na wuya in da ga mutum kawai mahaukaci shi ne da aka waje za ka suna yawo su girman Allah da kadai da Allah da komai kuke gani a cikin abu malaman zahiri su ga dalilin kudrati dalilin kuduran Allah to a dan kaza ba dai duba Allah ya kaza zai faru su kuma alibai su ga kuduran ma da idan tabaraka wa ta'ala wa bi kamalati a cikin kamala Allah kuma a tafal wasina Allah ya yi wa sadadu baiwa ya yi musu baiwa kwarai da gaske fa huwa shi sai ya zama turjumanul asma'i wato fassarar sunayen Allah wa babban al'alai mafufugar wato hasken Allah ne wa jima'i da mil asma'i baiwar Allah kuma matattara ne na dukkan asma'u dama wa asma'u da asma'a da sai ya zama da duk sunayen cikin suna da aka sufofi cikin sufofi bal yuhibbuna mun ga muku masoya fi dalalati a cikin dalala Allah girma Allah mukhtalifuna sun sassa fi jamalati cikin sun sassa bi a hawali cikin halayensu mutabayaruna sun bambanta waɗansu ɗan sun zubar da komai ma sun kakkaɓe kuma su je Allah Allah shiga daji shiga kaza shiga kaza sun sassa aminu akwai daga cikin su man yugulan wanda za a rinjaye shi ala akali a bisa hankalin lika sabar da alwari saboda kaurin hasken lika sabar da alwari saboda kaurin harshen hali fayin kyau tsakanin sai a kamar ya takura abubuwa bi a hali cikin ayyuka saboda ma'aikata shi ne za mu ce dama an ce wani ya wani ya biyu akwai wani ya salikai masu ibada wanda sun yi su duki sun dawo ana harkoki da su akwai wani ya mace su bai a wasu billahi wannan su kuma girman Allah da hasken ya bauce su kuma wannan wani ya salikai suna neman tsari wajen Allah da wani ya mace su bai wane wane Allah a kai Allah ya rabu da shi ya yi canje ya yi canje to shi ma ba wai sai a yi tare nansa a yi tare nansa a yi tare nansa har kuma abin da ya hauce shi ya dawo da shi ya ci gaba da aiki amma girman Allah ne ya hauce shi tabaraka wa ta'ala da hasken shi komai hasken Allah tabaraka wa ta'ala ya yi الشيخ رضي الله عنه نجاح والمال بين الأسباب كيف ما زرنا قد سمع فلا سر أصل فشل يا أبوي كلمة الله يا بوشس yace zai iya yiwuwa wani mutum matarsa ta tafi kano daga can wani can ya zo yana sallah amma ya dinga magana da matan nan tasa a cikin sallah ya manta sallah yake a cikin masallaci yake ya dinga cewa hajji a kowace za ta dawo a gaban Allah yake fata girman Allah amma tuna hajjiyarsa da kowace za ta dawo sai ya bauce shi har ya manta sallah yake har ya dinga magana ya manta magana ta kawai mutum ya ce la a shi ai wallahi ai har a shi wai shi mutum ne masu tsafa kano sun shi malam sabida tsabar sanda da yake da kuma tare da har ya yi hukumu shi ne liman ma amma yana hajjiya ko shi ya dawo zaka ya mai sama a gaban Allah yake da kaza kaza sai ya to mutum ke da ya iya kauce kai ya mantar da kai a gaban Allah da bari Allah shi kuma ba zai mantar da kai halitta ba a gaban kowa yanzu da baka saba gana da gona ba ko ka saba gana da sarki ba sarki ya aiko za ku gana ko gona aiko za ku gana wani ya ce to Allah an kaje to Allah ka gaya masa ina da bukata kaza kaza idan ka je kuka zauna ɗaki ɗaya da gona sai ka kasa sai ka kasa tuno komai sai ka fito ka ni wallahi da muka zauna da shi ba sai na manta abubuwa ma to mutum ke dan uwan dan adam dan uwan je za ka iya zuwa gaban sa dukkan dalili ce ka manta komai da komai to ina azaran Allah inda to su idan sun shiga sun shiga azaran Allah ne sai komai ya shafu ɗaya kuma za a yi takuɗi ko za a yi takuɗi to amma su kuma wasilai su magada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya fita daga Makka ya je baitul maqdis ya shige baitul maqdis aka hau da shi sama ya shige aflakan nujumi duk taurarin nan da duk komai ajaibul malakut duk abubuwan mamaki da ya je ya shige sidratul muntaha ya shige kushiyar ma ita sidra din ma da adanta da komai amma kallon ta ma ne ba ma zagal basar wa ma daga abin da yake gabansa inda zai tafi ya fi da kyau sallallahu alaihi wasallam har da karra abin ayati rasulu har sai da ya ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala amma ba za bai manta da ku ba da iya dumaucewa ya zubuci har ya manta abin ba wanda ba rabbana la tu'akhidna in nasi annabi yana kai mana addu'a shi yau kansa har da mu to su ma wasilai mazajen manzon Allah ko sun danda kuɗin amma za su dawo kuma su doki su gane abin da ake ciki sai ya zunnu kuma na zaukana wanda ba shi da ma'arifa sai ya zaci wannan wali din nan majnuna sai zace shi mahaukaci ne wa ma huwa bi majnunin ba mahaukaci bane wa ya tawahhamu sai ya riya man la fahama lahu wanda ba shi da fahimta annahu zindiqu shi zindiqe a ba ka gani ba me ya hikima duk annabin da aka aiko sai mutanen su ce wa mahaukaci ba wani annabi da za a yi ko da Allah zai ba mu labari a cikin ƙwari sai kajin mutanen sun ce ma majnun ma'aukaci ne shi wani shauran annaba ne ko wani annabi shi zai rama a kansa annabi wane ne laisa bi safa'atu ya kuma laisa bi wallahi ba wawa bane aike ne na Allah shi kuma manzo Allah Allah ya rama masa nun wal qalam wa ma turu ma anta min majnun bi majnun ba ma ka fi bane dan ne sabida yayin da ya gama ma'arifa kenan ko za a aike shi ya gama usuli kenan ko za a je ya tafi ya je shi yadda halitta to sai ayyuka zo su ta faruwa wani aikin a yi cikin bala'i wani aikin kuma a yi cikin bala'i wani aikin a yi cikin bala'i wanda ba shi da fahimta wanda sai kai ya ga lafiya ke samun abubuwa kamar abin ya mata ko inda wani yake tsoron shiga shi ne ba komai gaban sallallahu alaihi wasallam annabi cikin dare maka gari ne mai aljanu mai kaza an kana zuwa tarihi maka amma wannan cikin dare da hawa zuwa yana ta karanta qur'ani yana inda kowa yake tsoron shiga shi saba wajen shi yanzu ba aljanna yake tsoro ba Allah ubangijin sai yake tsoro wa a'udhu bika minka tabaraka wa ta'ala to dole kaga kamar yana cikin takura sallallahu alaihi wasallam ويتوهم من لا فهم له وانا ما شد فهمت الحالة يا مزاجي sai da ta annahu zindiko shi zindiki ma'ana zindiki wanda ya bayyana musulunci ya boye kafirci shi ne zindiki ya bayyana to kuma wanda zai faɗi magana ta zama to ya shari'a da kuma ke halin sa sani ya ga ta ya ga zindikanci ya samu za ka zindin maganganun mu bin bin la'arabi ma da ya ba fahimta gaba ɗaya abu da ba zuwa warware ma shi cikin sauki shi ke na kai ga yau ai ba ma komai aka faɗa ba shi Allah ya ce ban kazzabu malam yubiku bi ilmihi wa lam yatihim ta'wilu sun kare ta abin da ilimin su ya zo musu yana da yawo cikin sahabbai karamallahu wajha ya ce jiya ba ni fa kun da yadda aka aliyau ba yawa ai gari yana kan fitina to ka san wannan naka ko wallahi ba ka sai ba sai ka fata kuma aliyawa ya gari yana son fitina kuma aliya rarra da yahudi ya rarra da nasara na rarra da yahudi da nasara kuma ina da abin da Allah ba shi da shi tabaraka wa ta'ala kuma ina gudun rahama suka ce a gaba ka tashi fasara ka ce ka waye gari kana son fitina ga shi ko Allah ya hana fitina wa fitinata a shaddu bila qadim har jawo shi har da jawo nasu wal fitinatu ashaddu min al-qadim to kai yanzu wanda ma'auni za yi maka ne ta to ba inda kuka da sanar da ba ina son yaya ina son kuɗi inna menene wa inna ma amalu wa auladu kun fitina ƴaƴan ku da matan ku ƴaƴan ku da kuɗin ku fitina ne waye ba son kuɗi waye bai son yaya to aka ashe kowa ya zama yau irin tafiyar na alijiya to mun ji wannan to ka ce ka ga kana ki gudun rahama kuma rahama Allah wa rahama ce wanda an kusa shi kai kana gudu ta awon kuma rahama ne zuwa ya zuwa zai sako da da ruwa ya zo da da da ya ga ana gudu kamar wani abu ya fara a ce ai ruwa ne ya sako kuma ka gaza da yahudu da nasari yace wa qalat yahudu da fatin nasari ala shay yahuda sun ce nasara makaryata ne kariya suke ba addini suke kai ba sun yi gaskiya ko su gaskiya ba sun ma nasara sun ce a'a yahudu ne makaryata ba sa kan komai shirme ne kawai sun yi gaskiya ko su ce na gaza da yahudu na gaza da nasari za ga da yawa ana so da mutum ya dinga faɗar abin da hankalin kowa zai iya kawo kada ka dinga ɓaro magana da zaka amma daga mutane irin zamanin da yanzu da mutum bai dan fahimci wani abu na addini bai ce ƙwarya ne ƙarya ne ɓaro masa sai kan ya yi zaki mutum ya yi zaki sai ka warware ma a tsarin ka ce to bambancin malami da jahili ba wai dan duk abin da hankalinka bai gane ba shi ke nan kai dai shari'a nan ta zama wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu shari'a nan ba sai da ya bar jama'a ya bar matansa ya fita daji ko bangira ya bar kan asaba ya hau dutse dutsen ma ba cikin ya shiga cikin kogo dan ya dinga yin tahannusi ko halwa ko waye sannan shari'a nan ta zama kai ba kai ƙarya ka sha ruwan kanyi ka murza kaji kai waye ka ce za ka fahimci duk abin da wancan ya zo ma da shi ba ka fahimta ba ka dan fahimci dai iya na ba dan ma rahama ba da sallallahu alaihi wasallam to ka ga ni ko wa yato amma Allah fa ma annahu zindiqu wa ma huwa illa siddiqu ba zindiqi bane siddiqi yahuda idan malami ya tumbata a cikin su zai ce ai wannan ba mutum bane wannan Allah ne inta ka zuwa habarahu wa rubanahu arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sabida uzayr ya haddace at-taura ce uzayr bin Allah dan Allah ne za su zuwa kuma manzo Allah su gama haddata na amma mu kuma sabida Allah ya kiyaye wannan al'umma sabida kuma ƙwarin kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam an abu kadan yake gidi da ta ba sai malami ya dumba ya kai matuƙa ya kai launin mahfuz ba shi da hijabi tsakanin su maimakon a ce sidiki ne da kada na zindiki ne kafu shi ne kawai ba ga muke ci ba a jawo sunan sau da jana a jawo balaga kayan su ke ya ce su ke kai ka ga ce mana farin kan al'umma ne wani sarki ba da ya huta aka jefa wannan malamin da na tsara da bauta maza saboda tsarin abin da Allah ya ba shi ba a samu al'umma da ta zo da irin malamin malamin kawai da dinin al'arabi ba a ta tura har masara a cikin saboda abin da ya ba amma yau da wani zai bi da kayan jiki ne wannan kafin hidima kaza kaza to kaga wa ma huwa wa ma huwa illa jiki ba zan jiki ba jiki ne kam walakin na hu sharifa fa fakir sai dai shi ya sha jiya halalan Allah sai ya maye ma ya sha tauhid imana wala udwana illa ala zalimin ba shi ko sai akan azalimin ولذا قال بعضهم سمي haka بعض su su bayan yace fi wasu hali cikin sifanta ma'arifa da sifanta alifai wa kullum da ziyan na anil wasu alahu izalan ta zuma an shara bil hawa da ana fa inna idza jinna wa ashatu kullana wa qamarna amruka bi tahakkakna فلا تجب السكران فيها لسكره فقبل بها السكر لسكرنا أنا وكل الذي ينهى ga yawon mutumin da yake hana wa anil waji ga farin ciki da nishaɗi cikin lamarin Allah ga faɗawan da yake hana farin ciki da nishaɗi cikin lamarin Allah mun gode Allah waliyan Allah Allah ta la ina auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah ba tsoro a kan su a gare su ba su bakin ciki ba lokacin da kowa hankalin da ya tashi sai ga na Allah hankalin da a kwance yayin da aka zama da wani abu na tashin hankali shi kuwa sakina tana nan a yadda Allah ya daga wani kulubin ibn hamiyyata yayin da kafirai suka sa yajin zuciya da faɗa wani da kafirai da shi bala'i maza shirin shirki kaza kaza faɗa faɗa faɗa shi kana Allah fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli Allah shi kuma manzo Allah da mu'minai Allah ya saukar da duba yana kallon ka kan to yayi abun faɗa ai ba za ka za ka yi ka ai ka za ka za ka to ai ban gane ba to ai ban gane ba sai ga shi na Allah an sai shi kaf saboda akwai nutsuwa a cikin a cikin zuciyar Allah ya saukar da nutsuwa to sai ga addini ma cikin nutsuwa da cikin dadi sha'i ne ke bin addini yanzu wani ya mai da addinin musulunci tashin hankali addinin hada addinin bindiga addinin bom a kashe za mu kafa musulunci mu kashe wani mu kona wani mu haka kabarin wani kaza kaza kamar haka ne kai addinin musulunci ba za mu kafa daular musulunci kuɗi ne yawa duniya ta gyaru lafiya ta gyaru a yi gine-gine habara civilization sa'afa kwanta da wani ne ilimi kaza kaza kaza a shi ne ɗaurin musulunci ɗan wani waje ba ba jiya ne da an zama musulunci kuma ta kwabi da asa a yanyanka musulman ma su kafin a zo magana kiristoci kowa ne kaga wannan ba amma shi ko wani addini da nishadi maza Allah ce ku dinga nishadi cikin addini dan ka aje addini na akwai kunci da kaushin hali a cikin addini na gaba kida ko wani ya dauka da mutum ya ce zai yi shari'a ko zai yi sunna maza Allah shi ne yake rike asuwaki a baki kawai in an wani wani ba masu bin sunna da sai dai ka rike asuwaki a baki kawai karatu ne na musulunci da yawa ba wai asuwaki da ko ka yanke wando ko ka yanke a kai kaya mai kyau inda za a yi nishadin musulunci a ga abu ne mai kyau addini ne na wayewa addini ne na cigaba addini ne na zaman lafiya addini ne na duniya da lafiya a cigaba ki ya to bari kuma mutum ya ba arifa sai ya san to kullun lafiyan na hannun waje a halar ya waje hana farin ciki da nishadi ga yan farin ciki da yan nishadi ga yawon da yake so ya hana arabai wannan farin cikin za a gama ana ta yiwa ne ana ta zikiri ana ta farin ciki ana ta wani karasa to su waɗannan ne suka tara ne suke ciki ko ba su ba wani abu ya dame su ne ko ba wani abubuwa a su suna wani waje shi to ga yawon ya so ya hana irin wannan nishadi don ana wanda ce ya hana ɗabi'a da kunje kulle da duk wa'annan abubuwa da yake cikin ya ce ya hana wannan nishadi ne dan kowa da zai iya ba wa'annan da ya yi ba irin namu ba yanzu ma Allah ya kai da za mu fita daga wannan tsari da kuma ba za mu wannan nishaɗi da yau kuma fushi da mutane mu soma kuma kanan za mu san duk wanda ya zai ba hanyar tsawo to ya zama mai yarwar zuciya ba mai tuna ba ba mai rikici ba mai faɗa ba mai nishaɗi ba da shashanci ba to kullum da zai na hannun wajen hana idan lam ta zuma ana sharadin hawa idan kai baka ɗanɗani ma'anar abin shan nan na soyayya ba da ana tare mu mun sha soyayyar halalan Allah mun sha ma'arifa sai ta sa kowa ganin sa muke yi na ubangijinmu ko kabu so muke rubutun ya shiga aljanna Allah ba so muke yi mutu yana kabu ya shiga wuta ba ko kabu mun san mai gidan ya halice shi ubangiji ya halice shi to kayan Allah ba ma so ke asara da ba ka wata ala kamar bai kayan babanka ai ko wani kalmar da ne da aka tana babanka ne ko kai yana da amfani wajen ko za ka cikin da babanka ne gaba ɗaya to da yawo shi bai sha abin shan da muka sha fa inna da ya masa mutum nan idza ibna in muka yi zuciyar mu ta yalwata idan muka sha abin shan nan muka sha giyan azaran Allah muka yi duk addinin Allah cikin yadda aka taimaki muka yi ma'arifa ma'arifa ta game zuciyarmu ya zuciyarmu ta yalwa da kirjin mu ya faɗi a lamna shara'a laka sadaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yalwa da kirjinsa wani kirjinsa ɗan gugun ne ɗan kunci na abu kaɗan sai ya tunzura shi wani kuma kirjinsa mai yalwaci ya ai shi zai fushi ma da siyarsa kenan ka faɗa ka faɗa ka faɗa a ce Allah ya ba shi lafiyar kirji Allah ya ba mu lafiyar kirji domin inda idza ibna idan kirjin mu yayin wa wa dasha kokula na hankalin mu ya tafi cikin abin nan da muke kai cikin hadaran Allah din wa kamara na kamul garani iyan nan ta soyayyar Allah ta gama mu ta hatta kana yace ga mun yaye labulan kunya yanzu sai ai ta hatta yanzu uba ya ga yana rangaji a gaban ya'ansa ana zikiri bai kula da suwaye a zaune a nan ba ko amma da bai sha azaban Allah ya gata cire da tsoro da ya a asgar hudi ibrahim wa asgara wa asgar hudi ibrahim wa asgara da manyan yan faila da yaransu da waye sai ga ana komai tare ana shaɗi saboda abin da ke zuciyarsu abin da ke zuciyarsu fala ta lumi sakarana kakka zargi ne bege zargi mai maye na Allah ba na giyar gaske wannan ta duniya bi halin kulli a cikin maya to ai ko a shari'an ma ai akwai hukuncen hukuncen da mai maye aka ce an kauce masa ko akwai mahabar da mai maye a wajen da ko yayi saki sakin bai yi ba saboda mutumin da ya wuce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sheshe na mun bakin ka ko giya ya shawo ashe da giya ya sha in ya faɗa ba za a yi ba waɗansu kuma wata wata ta ce a zartar man da hukunci dan ba ya ƙara shawo giya ba dan kowa ya san ya shawo ya yi tafi da abin da ya faɗa ba za a yi tashi kowa ya je ya shawo giya yana zuwa ya iskancin da ya ga dama sai ya wasa ke ce wallahi bai sani ba to in ya ce ya yi take a zartar hukuma shi ke nan an gama to kan da zargi ne ba ya fi hali sukuri fa ƙarfi a kakari fa an ɗauke shari'a fi sukuri na cikin mayan mu'anna gare mu yayin da aka dunkule to daushe ya ga kamar da ita wai an lokacin da ya tarbiya ko to kafin yayi zumunci ko to an dauke masa an dauke masa shi wani alzimu hadi sabab yanzu ma lazance ta da hakuri ma zuna ita kuma a ce ni hakuri wa haya mashukatu ga ta wanda ba a iya hakuri da ita ce ga ta da kyau a ranar Allah ne kuma ce hakuri da ita wa hal yastati usabar man shahada ma'ana wanda ya gane ma'ana wanda ya gane la ilaha illallah din nan da a ce rinse kuma ya yi hakuri ya su a ya haka alai mutu ai sai da karbo a ya hajiyar ushaki ya mai kora ya mai kora masu yajin nan da waka ya mai diwani kumsa shi tsaye wahali rero ka'ima a tsaye ma dukkan rero a zaune ma abin ya ji daɗi amma yi su masoya an sun ji a za a ga ko na duniya ma masoya za su na sassan ji wata waka mai daɗi da ta dinga sun lasu wajen abin da suke so da haka na Allah masoya na Allah ne suna so su wani abu na Allah da wani ko Qur'ani a kan kuma a kan yana da niyya mai daɗi ce sa su na Allah ta fara da wani sai kuma a samu wani ya ko na annabi sallallahu alaihi wasallam a rera ya hajiyar usha ya kai mai kora mawaka umta shi da ya wahadi kalima rera waka ne wa zamzim lana jismin habibu ka rera mana sunan masoyi wa rawihuna dan ka hutar da abin da ke cikin zuciyarmu sai da ke game cikin zuciyarmu dan ka raya zuciyarmu in kana jin irin cikin jin begen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin jin Qur'ani ko cikin jin abu kana da haske a cikin zuciyarka da tsaya da cikin na rayuwar zuciya sai ka kana ƙara ma'arifa kana ƙara hali inda aka gano hali idan matafiya suna tafiya zamanin da raƙuma ake hawa idan raƙuma suka bace sai a samu mai sha'anin waka ya dinga yawa kafin yana so ya zuwa shi ke na yaro raƙumi ya bari shi ke zai ci gaba da tafiya yawa akwai wanda na tafiya a nafi cewa yadda jara kuma sun gani sai a samu wani ya karera da ita ba a yi jara kuma da tabin shi ne hajiyar da shari to su ma mafi a ƙara a jika cikin ko a yi ta zikiri ko a yi ta rera jiwa ne ko ta wannan rera jiwa da muke kamar ana jara gama alifai ne da yau ba za ka san ka karanta jiwa ne ba ka ana kawo kawo kawo lagwai a agarin da biyar baka an narke ana kuka wasu sirrana amma fa in za ka in za ka buga zikirin Allah sarki ya tashi ya rawa dan an bar sarkin sarakun in aka buga zikirin Allah dan tije ya tashi ya tara dan an bar ubangiji kowane tsoho kai wani shi halice in aka buga zikirin Allah ko bai kudin da kuke tashi ya buga wa Allah rawa dan ya ji ne kudin masu kudi wanda shi ya bayar in aka buga zikirin Allah talaka komai talakan da ya tashi ya nuna nishaɗi gaban Allah dan ya ji ne azurta wanda ba shi da shi ba wani hali da kake shi sai ka in aka faɗi Allah kuma ai an faɗi kas an faɗi kas ya ko amma Allah ya ce man lam yahtarza bi dhikri al-habib wanda bai rawa da ambaton masoyi ba laysa minna bana ba amma faɗi Allah kana nan ko a ko ambaton manzo Allah sallallahu alaihi ba wani ba ba wani motsi ba wani to kai ya kace yanzu dan siyasa da an zo an faɗi alhaji da dan siyasa ne ka gani yanzu ya soma a kwan kuɗi ya soma amma an faɗi wa an faɗi a ko kuma roƙan suna kira ne kaga yaron alhajiwa ne ko yaron ba ya zai jira ko ko dan tauri ko ya dace da shan tauri mu an zo an buga ganki in an zo an buga ganki za ga yana sama ko ba a san da dan tauri a wajen ba sai ganki ya zo ya buga yanzu ku gani da abu to a yi shi ma zakirai su a samu wani rero a buga Allah da yanzu za a ga mazajen bai manzala sallallahu alaihi wasallama zai ya yi addu'a ya yi tawazu ma'ana rawa cikin lafafin Allah har ya mayafin sa ya fara sai na abu ya dauka ya dinda abu sai na Allah ya karbi addu'a ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma sanin ka abu bin zuhair bin abi salma ya zo ya rera ma wa shi aka yi ba ma sallallahu alaihi wasallam ba na su'ada wa qalbi yawma tubud yana cewa ai wa inna rasula la baytu min sabaa bihi mu'annabi bin suyutullahi wa sallam Allah ya ce wa ya huce ne kisan da ake ba wa sallallahu alaihi wasallam to yu'azifuna dhikr al-ahadith am antum abin da yake motsa ambatan maganganun da ake mana hira su da muka walau la hawahum ba dan san su ba fil hasha a cikin cikin mu ma ta habatna da ma mu motsa ba mu ba da Allah ba mu san su ba ko da mu motsa ba kuma alam tu sir khaira zai ba ka misali ba ka ga tsuntsu ba al muqaffat wanda aka sa cikin geji ya fada ya kai saurayi tsuntsu idan aka sa cikin geji kanari ko gado a kamo shi daga daji a ba sa cikin geji idan zakarar audan in ya tuna daji ya tuna ƙoramai da yake shan ruwa da daji duka da da waye hannan idan magana sai ya ke zuwa daji duka sai ya ke zuwa daji duka fa fa ba da duka ga limani fa ai sai ya yaye bakin cikin sa da wannan kuka da yake wannan kuka da tsuntsu zai dinga ya kai kana ta jin daɗi kai ai yana da buga ai ga ma kananin da ya fiye kuka mai daɗi shi ne ya fi tsada ma ko to shi yana kukan yaye bakin ciki kai kuma kana jin daɗi shi yana tuna garuruwansa yana tuna bishiyoyi da yake tsalle a kai da hudar da yake ci da dajin da da ruwan teku da yake sha da rayu ga da an aje shi cikin dan wani abu kuma ba zai iya tashi ba ba zai iya komai ba hanna ilan magana fafarar da bin tagari sai ya yaye da wannan waka ta shi da tagari ma bi ko aji abin da ke cikin rusa fa tattari ko ta hasha sai ga kaji da kawarwa cikin sa da hibbu wal ma'ana na tsarar da na kuma kazalika arwahul mu'minina haka ran masoya haka arbai da an zo an tuna musu Allah shi kenan sai su tuna lokacin da suka baro shi inna lillahi wa haka muke cewa ba mu daga ina muke daga Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ilaihi sun matan za mu tafi ko to yanzu kuma ai bala'i ya samu ga ma a duniya gidan bala'i kamar kai ne ko dan Lagos ko dan wani abu ka zo nan ka zo ka ka da an fata Lagos ba na rayu sai kai kan aro na ba nan ya kai a Lagos in ko ka Allah akbar ai nan gari ka ba shi nan ko kaza to ma da an fara Allah ni ka ne ka tunda daga kan miki tabaraka wa ta'ala mu ba an tuna ma alastu bi rabbi Allah ya tara mu alastu bi rabbi kafin fito cikin duniyar nan ba hijabi tsakaninmu da Allah na tare da Allah cikin daɗi komai cikin fana'i cikin dandakewa cikin abu to kuma ga wata hikima ta Allah iyaye da uwa da uba an yi aure aka sai da aka sa da aka dawo ka dangai sai da ka zo ga an haife da farkabun na ɗabar an taba kana haɗuwa da ya cikin dama ya ya haɗu da kuka zai faɗi ya kalla shi wa ina na zo ne yaro zai zo ga yi kalla shi wa ina ka zo ne za ci za ka sai inda ka zo a sa ne za a yanke cibiyar sa daga nan za a fara yi yanka cibiyar ka a san kai da koma inda ka fito din nan har abada bari ka zama an raba ka da mahaifa sai a sa reza sai a yanke tsakaninka da mahaifa wannan mahaifar da ta take cikin da da'a to da jijiyar da da wannan cibiyar da ta ja wannan sai a yanki a wanke a yi wa aiki nan ba a yi ta gashin cibiya kaciya wane ne makaranta aure kasuwanci wane ne Allah ya kiyaye cin duka wane ne haka dai kakanan dai kakanan dai ɗaura an ɗaura wahala kan wahala kan in Allah ya ga Allah ya ga da mutum Allah ya ga da mutum kai aiki mai kyau wanda kuma sai haka ka kwanta wahala ta kare Allah ya kiyaye ba aiki mai kyau ba sannan wata sabo wahala ba kuma ta faru fara ma wata dama an ce jiji an haifi za a yi yana kuka dukan gida kuma ana ta murna ai ta haihu wanda ta haihu ana ta murna ana ta murna to kai kokari ka rama ran da ka mutu kai kuma ka tafi can kana dariya su ka suna talauta ihu baya da mutum ya kula rana ta kuka to Allah ya sa rama a kai kai ka tafi wajen Allah ka tafi jin daɗi ka tafi da za kai kan dariya ko suna da kuka amma kai kai kana kan kana rushe iku su suna da suna rushe iku Allah ya kiyaye to ai kalalika anwaru nuzulun haka ran maso ya to habibu ha ashwaru soyayya shauku lil alam al asna ga alam al ardi da an faɗi Allah sai mutuna inda muka tsawo mutuna halalar da muke da haka Allah ya kira da Allah waskur katina katina Allah ya kira mana katina katina ma'anar zikiri ma katina katina katina wanda bai san abu zai ya tuna ma'ana tuna daga ina nake ya aka yi to tuna to in kai iya tuna dan sai ka san ya za a yi kuma inda za a koma to kuma ka tuna lallai ina da daɗi daga kan daga Allah wa ina ilai zuwa ga yanzu tuna to kuma yanzu ba a cikin jirgin kanin nan tafiya kaza domin baka iya gane yanzu ba to sai ka nemi abun hawa sai ka nemi abun hawa shi ne zikiri ka san ina za ka zuwa ga Allah ka yi waye ganin da neman tafiya sannan kuma ga jagora ce wanda zai kai ka don ka haɗa wayannan gudun kai ga kan wuri ka samu muradi wanda ya tuka ka ka samu zikiri a abun hawa ne ina za ka kano a hadaran Allah da shi kenan yanzu za a tuka ka yanzu yanzu kai kana kaga kana faɗa abu kaga ne wa qala ya abi mu'adh rabi to wannan shi ake cewa karatu fulani wa qala ya abi mu'adh rabi ya an mu'adh rabi ya ce law dara arsalatul arifina da harshen arifai za ta dinga faɗa tana kewaya amma annas tare da mutane kama da nuru kulubuhum kamar yadda zukatan alƙai take kewa da wata ala da Allah la kila innahum mazail da an ce wallahi wannan mahauka yadda abu da kake da tafakku kake da saraki kake da sadadi daga wannan sifa zuwa wannan sifa daga za ka da za ka faɗa haka a cikin jama'a ka ce ai an ci babban mahaukaci ko da mutane sun ce mahaukaci ne wancan wa an shaɗu har su arfan suka yi waka حيثما دارت الرجالة دورنا يأتي الجاهلون عنا جننا ما جننا وما بنا من جنون فانشرنا ملامة فسكرنا حيثما دارت الرجالة wani ya ce wani ya ce ya rasa da Allah ku fara yin kasar suke saboda waɗannan abubuwan da suke da tsara kuko ai kuma da wani ce duk inda kwalaje suka kewaya juna kuma ma kewaya ina muka ji kwalaje suna karamka wai duk inda halara Allah ta kewaya mu ma sai mu kewaya ane mu wannan ai ai kuma an ce shau dan gojo radiyallahu anhu a irin wannan halara ya ga ya shi Allah ya tabbata duk da ga tsoho arba'in sun haɗu akwai guda ɗaya muradin Allah akwai waliyin Allah a cikin guda ɗaya sai ga tsoho arba'in akwai muradu wanda shi ke ga jama'a abdullahi na wanda yana tafiya a sallah da ya shigo cikin rigar arna sun sha giyar ta dawa suna suna tseren su ga kawai na ba a ne maduwan ya faɗa ba a yanzu hannun wajen ko wanda ya fi lalata ya fi rawa ya fi a ce yau gari ya ce ba gani nan ba ce ba gani ba ke nan sai gari ya koma da bi shan ran hotel la an da al'adar malamai idan suke da kuɗi ba mutumin Allah ba ko ko ba tsaraki ba shi ba Allah ko ko har yanzu har yanzu haka za a zo dai mutum mai kuɗi ne ƙarya ne shi ba na Allah ba ko ko kuma an ce wani ba fara ke ne shi ba na Allah ba ne shi ɗaru kuɗi ne kawai ko kuma an ce kaza kaza shau ya ce a ni na ga wani wani ta Allah a cikin koɗi yadda za a sami cikin talaka za a iya samu da cikin ba yadda za a sami da cikin talaka za a iya samu da cikin sarakuna cikin kowa kuma Allah ya nuna haka an ganta cikin sojoji duka na da iyasu radiyallahu ta'ala anhu jiriya dan madani shugaban yan sanda ta wani ko wani jiwa ga shi nan hakan zai a sarki su musu rabi Allah ta ala an wata tsaro wani tafi na kama da ita za ka shiga gaban wani to haka mu ba mu mutum masu gaba hazara Allah wazi duk inda mutum ya tafi neman Allah in dai daga sai zai hadu da Allah annabi Musa wuta ya tafi nema wuta ya ji ni a hannun ga wuta na gani ku bari in kawo muku wuta ku ji dumi kokon inda wani mutum ne ya hura ta sai ya nuna min hanya yana zuwa a shekarar Allah ce ba wuta bane inna ni ana Allah kai Musa ni ne Allah la ilaha illa ana ga ana kyautar da wasu wuta ashe ba wuta bane amma shi bai tafi nema to karamcin Allah mutum ya tafi neman wuta ma ya haɗa shi haka rabu ya tafi sama zuwa ma'an ma'an ta ila ja'u lam yajid shay'an wa wajada Allah ne shi ruwa ya tafi neman ruwa har ya gano ruwa a farkon ko a kan titi ya zaci ruwa ne amma yanzu sai gaba ruwa bane wa wajada Allah sai samu Allah zaka kowa ya sa Allah a zuciyarka ka zama abin da zaka dan zatin Allah ne kuma Allah kake ne ko ne ya samu duk har da Allah tabaraka Allah tabaraka ta ce duk wanda ya tabo masa shukran duk wanda ya tabo masa Allah ya ji ni ban tabo masa shukran duk wanda ya kawo min zara'i ni ba zan kawo ma ba a ciki guda man a taniyar duk wanda ya kawo ne min lafi ma a sai su har wani ne zuwa mata wani ba a kawo ni kokari ba abun Allah ba wai wani abu ne na tsoro ko ya shiga kona mu ya halice mu dan ya kona mu ko dan ya azabtar da mu ko ko ko kabari ga wa'ansu mala'iku can turka turka da kula ake a hannu suna jiran mutum ya ce cikansu albarka annabi Muhammad ba ba illa wani bai ji wannan ba ba zai ba Allah wani bai ji akwai mala'ika azu da guduma da gudan saman kasa da na ba za ka ɗauka ba da shi ba zai zama musulman Allah ba bala'i ne kai amma ya ji ga wanda ya fi bala'i to tsoron wannan ba tsoron Allah ba sai ya tsaya amma Allah ar-Rahmanu ne ar-Rahimu ne tun kan yana halitta kowa ya sa wa kansa suna mai jin kai tun kan yana halitta wanda zai jika bare ko ya halitta mai jin kai Allah tun kan halitta mai sanya bashi ya sa wa kansa shi mai bayarwa ne kai Allah shi hannanu ne mannanu hannanu mai san wanda zai karba kuma mannanu ne mai bayarwa kana da an ko ga san bayarwa ga mai karba kuma kuma ga arziki tabaraka wa ta'ala mu girmama Allah so ubangiji tabaraka wa ta'ala mu kusanta da shi ba mu ta jin tsoro wani ma zai so kai magana Allah bin Allah wannan magana ma ta Allah ta bakin ka to an gigi ta shi to ai kuma da wasu da duk inda kwalaje suka kewaya don na kuma ya mu kewaya ma'ana duk inda halara Allah ta kewaya sai mu kewaya in ta kewaya kasuwa ka ga mu kasuwa da ya ga su bayan ana kasuwa ranar in masallaci ta kewaya sai ga gida ta kewaya yaƙubul jahiluna jahilan halin da muke ciki suna san an naci minna wai mu mun haukace ma tu minna ba mu haukace ba ma dina min jiwon ba hauka tare da bal sharibna madama mun sha giya hasaran Allah haka tunna ai muka mai dole ya sha ya ɗaya mai ko to kala yace waya hudul muqarra waya hudul muqarra min Allah yana kibantar makusantansa bi mazidi tauhidin da dadin kan tauhidi lillazina ahsanu al-husna wa ziyada duk lillazina ahsanu duk wanda suka yi ce la ilaha illallah al-husna sai malamai suka ce za a ba su aljanna wa ziyadatin da dadi me da suka ce ganin Allah to gaskiya ne don lillazina ahsanu duk wanda ya yi zikiri la ilaha illallah al-husna shi ma Allah zai yi masa zikiri fasuruni asurku wa ziyada Allah zai kara wa kuma da kai ma'arifa kuma yanzu yanzu za ka gane ma'anar zikiri da gaba to zikiri ya yi daban-daban ta da kowace to Allah ya Allah ya kan keɓanci bayansa da dadin kaɗai tashi ya fifin ta'abiri ya isa cikin fassara wannan ƙaunin ƙa'ili faɗin ya faɗi shi lalle haza aika ahsana min ha qul hal min wujudi shay'un siwaha ila li an tambaye ni an ce min haza aika ahsana min ha ka taɓa ganin mai kyau irin ta qul sai na ce musu hal min wujudi shay'un siwaha akwai wani abu ba ita ba da Allah ne ne ka taɓa ganin mai kyau wani wani mai kyau irin sa sai da ku zama abu wani sa ne ka ya ga ne ko wai ma'anar wannan kai ne da kai ne cewa kai dan faila ne to fa in ka zo nan in ka zo nan ba hauka da rika rafke da tarji da kaza kaza ko kaza da faila a kai ma'arifa faila ne ka zo nan yau ba mu dalla ne ka cewa fa akbaru azbari bari'un min ashirk dan karamin madina ba shi ba tare Allah ta ba ya fita daga shirka a ce ko an yi huduli Allah ya taɓa cikin wani kafu huduli ko kafu shirka shirka ma'anarta tara wani da Allah ومن يدعو مع الله ko ya taka wani da haka ake cewa da wanda su haɗa kai suka kamfani shuraka ake ce da kamfani shirka da balarabe kace ba shirka in ba ta addini ba kamfani ya ce ka a sani da mutane ne mutane za su a haɗu a yi wani abu to shirka to shirka ka haɗa Allah da wani ina wani bare da haka mai hannu ɗaya zai iya tafi kuma hannun ko na dama ne ya yi tafi mana wai hannun ko na da ba hagu ba a hannun ko na dama ne ya tafi ma har zai iya tafi ba sai na ganin wani bare ko kai hululi ko kai shirka ko ka wallahi ban san shirka ba shi ne ban da shi ya san ta to ba a gaba asma'i ba ji ko yana shi yanzu ba kai tarbiya ba kai ba ta zama a gaba asma'i ba ma shi haka akwai aiki kuma yi ruwa ɗan nan in an tambaye ka har ra'ayi ta hasanar da ha a yaka ce a za ka ba da hamsa irin yawan da ya إلى لها رأيت أحسن منها قلت هل كل شيء ذا إلى لأجل هل رأيت أحسن منها هل أولي من هذا في جو إنت وما في جو هذا ما في كنت قلت هل كل شيء ذا إذا أجلنا الله ولا أبعد أي باب ولا أبعد قلت شيء يجي فلم تتفقد لا نافذ ما لنا أبن لك غريب ولا القول لأبن لك أنا لك برمضان وليين من الإشارات من الإشارة في توحيد في توحيد لأجابنا إلى الخروج أما الحمد فلسي لأبن زي كي مفتع daga kan mutuni da muke lokacin da muke kai sai mu dama bal nadribul inan bari mu tuya raga mu ila kalamin da da magana fa ya ake to bari a dawo yanzu sai an yi magana abin da an ka tare garba dan kai da to bari a dan dawo ko kuma ga a ran sai hmm yusu bil faida mu kuya da cewa ta wa ma qala mashaikh tariqa da abin da shehunan tariqa al-mutazilun ababan kula da su al-mawjudun wanda suke saman mu bi zamani na zamanin mu da abin da suka fara suka yadda faida ta faru kuma mu ne radiyallahu anhu fa aqul ina cewa قال لي الشيخ الهمام شيخ شوغبا والعارف الإمام مثلي لأل جاغورا أسيدي عبد الله بن الحاج سيد شيخ عبد الله بن الحاج العلوي شهيد بابا مشركين رضي الله تعالى يا شيخ تاتل فإنه على يدك فإذا لن أجيب أنا رد الله عنك في شغلنا يا رب يا شيخ مثلا تاتل فإنه على يدك فإذا لن تضع عنك ba majazi ba sabanin hakika ba majazi ba wa'ala ya daga ya rika hannun duk wanda suke da'awar ta ba kai ba din nan kuwa min kulli man yadda ya cikin duk wanda ya da'awar ta majaza shi ko ba gaskiya ba kai ko yanzu ta zo shehu Abdullah an shehu Abdullah ne ya ce duk gaskiya in Allah ya aiko ta sai ya haɗo ta da ƙarya dubu kuma tafita ku tafita rudi tafita buri tafita komai ganin damar Allah sai mai hankali sai mai nutsuwa zai iya bambance ƙarya da gaskiya annabi Musa mu'jizar sallaci zai je ka zama ci sai ga yan sihirin fir'auna sun zo da igiyoyi da kanduna da waya an yi muci zai ba a yaki an yi waye amma da ya je mata su cinye duk waɗannan suka ce a to wannan na Allah ne ba wani kokoto to haka za a ga duk na gaskiya sai Allah ya rako shi da na ƙarya idan su an ce ita gaskiya alfujir ce gaskiya alfujir ce yan tsakar dare wajen ƙarfe hudu ko wajen ƙarfe hudu da rabi ko ƙarfe biyar alfujir in ya fara fitowa in ba tsoho ko wanda ya san alfujir ba wanda zai daga kone ta alfujir shi ne bai san me alfujir din ba saboda akwai duhun dare amma wani wanda ya daga ce ba ga alfujir ya so ba fitowa ba kai ka daga kanka da haka Allah ya ce hatta ya ta bayyana har sai kun gane har sai ya bayyana a gare ku amma ko ba ka san alfujir ya haɗu bari a ɗan lokaci ba tun ba ka gane shi ne alfujir haka so mu eh yanzu na so ganin haske a tsakanin duhun dare har har duhun ya dinga budewa hasken yana yana haka ga duhun ne kaɗan haske har gari ya sha dinga ba da wai hasken shi gari ya sha din nan shi ne arzikin ba wani abu har kuma rana ta a rana ga da a hankula a hankula tun ba ka gane gaskiya kawai sai ya ce kowa ya ce shi ne da gaskiya kowa ya ce su masu girin sai su ne da gaskiya su ba a riga ba da su ne sai ka ce biya ne kaza kaza kai ba ka da hankali kalli aikin kowa mana ka kalli halayen su mana ka kalli waye ka ji an karatu ma ka an gana karatu kowa Allah ya sa masa wani irin madubi na ganewa a cikin zuciyarka manzala ya farce kalbarka walau afkara maktuni tambayi zuciyarka ko fitinan ne ya gaya ma karatu kai tambayi zuciyarka to kaga gaskiya an kula an kula ake gane an kula an kula an kula an kula ana jarraba tun abin ya rikice ma har sai da kare Allah sai ya nuna karata amma ƙarya kuwa ita kuma shafaki ce wannan hasken da yake fito a rana ta fara shi ko rana ta fara sai wani irin jan ya fito sha sama ana kai ma shafaki kada su wata ranar jima'a da ba shi ɗan lokaci shi ƙarya ne gaba ɗaya fito ba shi lokaci sai zo wa baki yana baki yana baki Allah ya ga kansa ya baki irin a ce shafaki ya faɗi isha ta yi dama isha ba ta yi sai in wannan shafakin shi ya faɗi ka ga shafaki ne mutu ba wanda ya san ga shafaki ba a ce ai wannan hasken almuni ne rana ta faɗi ne wannan jan shafaki ne shi ne ake yi a hankula a hankula amma alfitir shi ba kowa yake sani ya fito sai a hankula ko abun ya faifaye sannan kila kuma aka ce ƙarya wutar mai suku ba tsire yanzu mai suku ba tsire kewaye suku ba da tsiran in yana so ya gyara wuta sai ya motsa itatuwan ya buga su ya motsa sai ya gode irin wuta da hayaki da toka da wuta sun yi sama dan miji ga daya gaba ba sai kawai kuma zai taɓa wayar da kanki ko wani abu ta guru wata haka ƙarya in ta taso sai ki tashi goron zabo malamai sun ce a ba ƙarya shekara talatin in je ƙarya ce za ta wani in ko gaskiya ce shi za ta yana ci gaba to abin da yake so ya gaya mana ke to kai abin da ya zo hannun ka shi ne na hakika abin da wani ya da'awarsa ba na hakika ba abin da ya Abdullahi bin Hajar ya ba kashe na wata ba min al'adari malam yara a hadin kamar za a ga daga hasada abin da wanda yake bayan bai ganta insha Allah alhamdulillah ya rabu da zai san to wai akan me aka yi ke da tawa su ne mai sassala sai da sun ake haka ake haba ba ta da karatu ba ce muhim dai a yi tarbiyya a yi kaza zai mutum ya ji daɗin faina duk abin da in an zo an ce masa har ra'aita a sanar da ka zai ce har fil wujudi zai wanzuwa ha malam na ce ya gane ke Allah ya kiyaye